الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake dawowa a wannan kafa ta labarai ta gidan tele na banfere da kuma radio kamar yadda yan suka san duka ranar juma'a cikin hikima Allah mukan zo mu gabatar da ainihin muhabara tsakanin karfe tara zuwa goma tare da malam abdulmalik bin khamis insha Allah kuma kamar hakan ne Allah sake ba mu dama muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma muna sace godiya ga 'yan uwa masu aiki gidan wannan tv da radio da kuma masu mu na kusa da na nesa insha Allah yau muna ainihin sha hudu ne ga watan rabi'i na tsani hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1440 wanda ya daidai da 21 ga watan Disamba miladiya 2018 muna fatan Allah shi ma malam fatahi da jagoranci ya kara fahimta da ikhlasi akan abin da Allah ya zai tunatar da mu wancan satin da wuce malam mana bayani akan abin da shahi as-saura yau insha Allah malam zai mana bayani akan abin da shahi al-ittihad muna fatan Allah shi malam jagoranci na'am malam al-ittihad insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Malam Salihu da sauran 'yan uwa da suke aiki cikin gidan wannan tele da radio mai albarka na bonferai da sauran 'yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu masu albarka muna musu gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa da yardarsa da amincewarsa muka samu zuwa a wannan wurin domin gabatar da wannan darasi kamar yadda ‘yan uwa suka sani muna daga cikin darasi da yake gabatar da kan al-mustalahat kalmomi waɗanda ake amfani da su musamman a rayuwarmu ta yau da gobe wanda suna da tushe na tarihi da ya kamata mu sani da kuma irin rayuwarmu ta yau yadda halinmu yake ciki da kuma irin abin da muke fuskanta shirye-shiryen abin da zai zo baya da kuma al'ummomi da za su zo bi izinillahi subhanahu wa ta'ala a yau da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna ne akan kalima ta al-ittihad kalima ta al-ittihad kamar yadda muka saba za mu dan taba magana kan yadda kalmar ta samo asali a cikin yaren larabci kafin mu shiga cikin bayanai na shari'a da kuma abubuwa da da suke da alaka da wannan kalma ta al-ittihad ta samo asali daga wahid wahid shine makadaici shi yasa cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad in mun ka dibi ahad kin nan malaman lugha suke cewa asalin wannan alhamza wato wawun ne a gane qul huwallahu wahid ne so kenan asalin wannan alhamza wawu ne daga wato wahid kenan shine makadaici al-munfarid in muka duba cikin qawamis na larabci da suke kawo asalin wannan kalima za mu ga sun kawo ta a rassa daban-daban akwai wahada yahidu hidatan wa wuhudan wa wahdatan shine in mun ka ce wahada kaga fi'ilin yana da fatha ko ba haka ba yahidu aslin shi yauhidu ne to sai kamar yadda malaman sunfu suke cewa idza waqa'atil wawu bainu aduwataiha idan wawun ta hadu tsakanin makiya biyu wato ya'un da kasra makiyanta ne sun ka ce hudifat za a shafe ta to sai a ce hidatan shine kadaita an gane ko wawhudan da kuma kadaita an gane duk dai suna tafiya tare da juna to in muka duba wannan suna cewa wato in fara da bishai'i wato mutum ya keɓanta da wani abu shi yasa ake cewa wahada yahidu wuhudan wa wahdan wa hidatan in muka duba kuma akwai mai kasra wanda shine wahida yauhadu in an ce wahida yauhadu shi ma irin wancan irin wancan dan uwan shi ana cewa hidatan sannan kuma ana cewa wuhudan sannan ana cewa wahdan shine kadaita an gane wato shi ko wannan ana iya kawo shi a matsayin shi baqiya munfaridan ya tsaya a matsayin shi makadaici shi kadai to da an ka ce yauhadu me yasa ba a shafe ta ba saboda wato can an ce yahid nan ko an ce yauhadu saboda ha'ukin tana da fatha kenan ba ta zama to bai na aduwa ta ha ba wanda nan bai dace a shafe wawun ba sai cikin wurare wanda malaman surfa sun yi sabani inda za ka iske akwai wato fatha amma kuma ba a shafe wawun ba irin su wada'a yada'u wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim asalin shi yada'u ne sai suka ce to nan saboda huruful itbaq huruful itbaq da sadun da zadun da ta'un da za'un in wawun ta zo ana shafe ta bayan su wanda su suka ce a'a asalin fi'illan kasra ne an yi musu fatha li'aridin wallahu ta'ala a'lam amma in muka duba kuma akwai wahuda shi ko da damma an gane ko yawhudu shi ma da damma to duk fi'ilin da ya zama to yana da damma a cikin madinsa kenan fa sai kamar da suke faɗa da turanci sai ya zamanto lazimi ne ma'ana bai da maf'ulun bihi an gane ko shi ne in ka diba duk wanda zo da wahuda ko qadu mafa'ula dai a takaice yawhudu yaf'ulu an gane ko wahadatan an gane ko wa wuhudatan in an ce wahadatan kadaici wuhudatan shi ma kadaici kenan dai in muka samu yana da fa'ala sannan kuma wato fa'ala yaf'ilu shine wahada yahidu sai an ka shahi abin nan yaf'ilu yau abin nan ne an shafi wa din shi sai zamanto yafilu in muka duba akwai kuma wahida fa'ila yaf'alu yauhadu sannan akwai fa'ula yaf'ulu kenan dukkan su ne sun zo a cikin tsarin yaren larabci in an ce ittahada ai baqiya munfaridan ya zama shi kadai ya kadaita to wannan shine a gurguje asalin wannan kalima a cikin yaren larabci mai son faɗaɗawa zai duba kawamis na larabci abin da suke ce ma dictionary ko dictionary zai ga abin da asalin wannan kalima ta kunsa da kuma abin da malaman lugha suka faɗa a kanta duk da yake wahdatan ya zo a cikin wahida yau hadu shi kadai shi adda wato wahdatan ko wahdatan amma wancan na farko da na uku da wancan mai fa'ula ya fa'ulu da wancan kuma wanda yake yana ɗauke da abin nan fa'ala ya fi'ilu shi bai da wahdatan ko kuma wasu suna iya kawo shi su sa a ciki duk da yake dai sabani ne na lokaci kasan yare ana iya cewa sai ka iske sabani na yare wasu suna cewa kaza suna cewa kaza naman ci ko naman ta kaga duk cikin yare larabci ne daga mantuwa ne da samu asali wallahu ta'ala a'lam kalima ta al-ittihad kenan tana nuhin haɗin kai asalinta iwtihadu ne an gane ko wannan ta'un din asalinta wawun ne wani zai iya cewa to kaji kuma ta wai an ce asalin wannan wawun ta'un din asalinta wawun ne ba matsala bace asalin shi daga ittahada an gane ko yattahidu asalin shi iwtahada yautahidu duk lokacin da wawun ta haɗu da ta'un a cikin irin wannan fi'illan ana maida ta ta'un ne muna iya samun shi daga fi'illai daban-daban don mu bada misali akwai wasala yasilu kaga wasala ya ya sadu ko ya iso yasilu sai a ce wato sai a ce ittasala kaga ba a ce iwtasala ba yautasilu to shi ma ittahada yattahidu ma'ana sun haɗu akan wani buri da suke son su cimma shi asalin wannan kalma muka diba kenan al-ittihad sai zamanto masdar ne اتحد يتحد اتحادا اتصل يتصل اتصالا مصدر لي أسلنسا ما لما يسمي سباني للغة أكن شين شي مصدر أنا مسا جمعي كوبا مسا جمعي an gane ko sannan in aka yi sifa da shi in bai abin gaba ana iya mai da shi mu'annas kuma iya mai da shi mu'annas malaman basra na nahau wanda aka sa iraq sun tafi cewa shi masdar la yusanna wa la yujma'u ba a mishi musanna an gane ko sannan kuma ba a yi mishi ba la yusanna ba a mayar da shi mace aka mai ta'un a ce ittihadatu misali in dai ba asalin laraba sun yi amfani da wannan kalima ba masmu kenan sannan ko ba a yi nufi jam'i kamar yadda ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya in ban manta ba yace wa na'atu bi masdarin kathira فالتزموا الافراد والتذكير ونعتوا بمصدر كثيرا لا ربا وسن نعتوا ده مصدر كاغا العدل عادلتي سي انتي فلان عدل كاغا من هو انتي عادل كو انتي فلانة عادلة an gane ko kamar da in suka ce ana cewa fulana an gane adila in kawo sai in ce fulanun adlun kamar shi ne adalcin da kansa wannan sun ce a'a an shafe za kenan zu adlin ne kenan fulanun zu adlin ne sai an kai mubalagha da masdar to jam'in masdar malaman luga a ƙarshe sun ɗauki ra'ayin malaman kufa ana iya jam'in shi saboda shi masdar ke yana iya bambantuwa kuma misali in mun zo cikin alqur'ani akwai inda ya tabbata mu ɗauki cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhalladhi ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون كذا وتظنون بالله الظنون الظنون جمع لنا الظن duk da yake masdar ne to saboda zaton ya bambanta kashi kashi kashi kashi shi yasa aka kawo shi wato a matsayin masdar aka yi jam'in sa to dan haka ga ra'ayin su dai shine abinda malamai suka fi dauka to kaga in muka dauki ittihad sai zaman to in mun ce ittihadat jam'i ne na hadin kai hadin kai hadin kai wanda kuma jam'in shi an yi shi da alif wa ta to kaga a cikin tsarin yaren larabci shi ba jam'u muannas salim bane domin sai an samu mace in an ce muslim an ce muslima sai a ce muslimat kaga jam'u muannas salim ne to amma kuma shi wanga ittihadat bai da muzakkar bai da muannas ko da kuma mun kawo muannas din shi ba mun kaddarta ana yi to kuma ai babu shi a hakikance an gane to sai a ce mishi mulhaq bi jam'i muannas salim to shi jam'u mulhaq bi mu'annath salim ko mu'annath salim wajen fatha bai dauka fatha an gane ma'ana ba suna bane ke dauka fatha shi yasa ibnu malik har yanzu a cikin alfiya ke cewa wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasb ma'a wa ma bita wa alifin qad jumi'a sunan da da alif da ta'un sun kasa yanzu jam'i muslim muslima muslimat kaga jam'in shi mutu saboda alif wata yace yuksaru fil jarri wa fil nasb ma'a ana mishi kasra a lokacin da yake da jarra kuma ana mishi nasba da jarra an gane kamar ka ce ra'aytul muslimati kaga wato muslimati maf'ulun bihi mansubun ne wa alamatu nasbihi al kasra li'annahu jam'u wa annas as-salim ba a cewa muslimata kuskure in kaga ya dauke ta da alif da ta'un to ba jam'u muannas salim bane ko mulhaq bi jam'u muannas salim shi yasa imamu shatibi ma a cikin shatibiya yake cewa wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makkiyi aksun tahawwala wa adama kalima ta adam cikin suratul baqara fatalaqa adamu min rabbih kalimatin akwai kuma qira'a ta imamu hamza ta imamu al-kisa'i imamu ibnu kasir afwan wa adam wa adamu farfa wato wa adama kenan fatalaqa adamu من ربه كلمات آدم شيني فاعل كلمات شيني مفعول به أما قراءة ابن كثير مكي أكس تحول ما لكن وتفتلقى آدم من ربه كلمات كلمات شيني فاعل to ya anka wajen taujihi dan ka ce akwai kuskure a cikin alqur'ani to ya anka adam ya zama fa'ili a ga qira'a kuma zama maf'uli a cikin wata qira'a an gane shi yasa imam shatibi yace bi kasrin wa adama farfa nasiban kalimatihi kai musu nasba bi kasrin amma kasra za ka yi kaga qira'at ne tare da nahau domin ga kasa fatha walil makki ga makki ibnu kasir ibnu kasir wanda yake qari'i ba ibnu kasir wancan abin da mufassir ba tunda mufassir an yana karni kusan na shidda dalibin shekul islam ibn taymiya wancan kuma karni na biyu na musulunci ya ma jima da mutuwa ba wancan ibnu kasir bane sai ka bambanta dukkan su makki ne a shi wancan dimashqi ne ai na kasar suriya ne shi mufassir ke walil makki aksun tahawwala almuhimmu dai an kalli lokacin da anka ce fatalaqa adamu min rabbi kalimatun lokacin da shi adamu yake fa'ili ma'ana shi ne ya karbe su an kalli ya karbi kalimomin su ko sun zama to maf'ul bihi karba su za a yi an kalli kuma su kalimatun kin an kalli adamu shine maf'ulun bihi kalimatu su ne fa'il lokacin da suka zo daga wajen Allah kenan su ne suka zo suka fuskanto shi kenan shine an maf'ulun bihi an gani kafin ya san da zaman su shine maf'ulun bihi don sun fuskanto shi lokacin da zo da zaman su sun zamanto su ne maf'ulun bihi saboda shi ne zai karba wannan bayani ne na karatu mai abin nan amma saboda karatu muke kawo shi saboda fa'ida ta kowa da kowa bi iznillahi ta'ala to wannan shi ne a tsarece kalima ta wato ittihad in an jami shi mun zai cewa al ittihadat kalima ta ittihadi tana rufin haɗin kai saboda cimma wani buri ana iya samun ittihadi daban-daban mutane su haɗa kansu a duniya saboda cimma wata bukata ta su saboda wani akwai abin da ya haɗa su domin akwai abin da ya bambanta mutane akwai abin da yake haɗa su za mu zo mu duba irin yadda ittihadi mu ɗauki tarihin ittihadi ana haɗa kai ne saboda cimma wani buri in muka duba a kusa-kusa tun da tarihin duniya tarihi ne wanda ya jima za mu iske ittihadi wanda yahudawa suka yi a garin madina Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya ba mu labarin wani abu da ya faru wanda yahudawa suka aikata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina lokacin da yahudawa suka zo sun samu labarin annabin karshen zamani da sifofinsa da kuma wurin da za a haife shi to su suka zo Madina suka ga kamar ta dace da wannan wuri suka zauna tana yawan suna tunanin wannan annabin zai fito daga cikin su kamar yadda su malamai suka faɗa sai kuma annabin bai fito daga cikin su ba sai suka zo Madina sai suka zauna to sai Allah ya ba mu labari akwai kabila da ake kira wato Banu Quraiba Banu Quraiba sai suka zo suka iske suka raba Larabawa biyu sai suka koma tare da Aus su ko Bani Nadir sai suka koma tare da Khazraj sai suka koma tare da su kaga ya kamata a ce Yahuda suna gefe daya laraba suna gefe ɗaya amma saboda suna son su cimma wata maslaha sai suka raba kansu biyu an gane ko suka koma tare da wannan abin da kira at-tahaluf coalition shi ma yana daga cikin ittihad mun haɗa kanmu saboda mu cimma wani buri to lokacin da yaƙi zai tashi tsakanin larabawa to su yahudawa waɗancan za su taimaka waɗancan za su taimaka waɗancan za su kashe ƴan uwansu yahudawa saboda cimma burinsu na duniya sannan kuma za su samu gindin zama don ka a ce baƙi ne su bar ƙasa ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wataala ya bada labarin wannan a cikin suratul baqara وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون كو أما يعملون أو تكرا وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تشكتنا لوكتنا مكرك القولكم لا تسفكون دماءكم kada ku zubar da jinin ‘yan uwanku an gane ko ka ku zubar da jinin junanku ma'ana ‘yan uwanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da ‘yan uwanku daga cikin gidajensu anfusakum nan ‘yan uwanku ne domin ɗan uwanka kamar kai ne an gane ko thumma aqrartum kun tabbatar da wannan wa antum tashhadu kuna shaida cikin at-taura da injila an yi muku wato umarni da wannan thumma antum haula sai ga ku taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunanku kaga sabanin abin da ake musu umarni in sun ce wajen yaki su taimaka ma yan uwan su larabawa wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da yan uwanku ko wani sashe daga cikin ku daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakekeniya ta hanyar zalunci da ƙetar iyaka wa in ya'tukum usara alhali yan uwanku in sun zo muku ko asra a wata qira'a ma'ana an kama su suna matsayin ribabbin yaki in ji malaman zauri to faduhu ko tafduhum a wata qira'a za ku je ku karɓo su to me yasa kuka yaƙi su tun farko kuka kashe su wanda aka kashe ai ba za a iya rayar da shi ba kamar yanzu da ake yin yaki sai a ce to za a bada kuɗi na gina kasa to su kuma mutanen da suka suka mutu waɗanne kuɗi za a bayar ko ta hanya za a bi a rayar da su kaga ya zama to shirme kenan a ka gane wa iyatukum usaratu falu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum fitar da su daga cikin gidajensu ya haramta gare ku tun farko sai Allah ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd za ku yi imani da sashen littafi ku bar sashi kamar yadda musulmi suke so yanzu ayar da ta gyara ka ka dauka wanda bata gyara ka ba ka batta kenan yanzu kun dauki aya ta fansar da yan uwanku ku karbo su amma ba ku yi aiki da ayar da ta ce kakku yake su ba فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا babu sakamako wanda ya aikata wannan daga cikin ku face kaskanci a nan duniya kaskanci yana da yawa zai ga kisa zai zai bincike wajen yaki za a kai inda sai ya ba da jizya da dai sauran kaskanci na rayuwa wanda zai rinka gani abin da yake son cimma ba zai same shi ba a karshe wa yawmal qiyamati yurduna ila ashaddil azab ran tashin alkiyama za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wama Allah bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun Allah bai zaman to mai gafala ba ga abin da kuke aikatawa ya ku Yahudawa ta'malun ko ku ya'lamuna suke aikatawa ku kalli halin su ya ku mu'minai to kaga wannan ya nuna cewa ashe Yahudawa mutane ne masu dubara duk lokacin suka fahimci ga masu karfi to bayan suke komawa kaga haka suka yi a Almaniya aka yi kata kata da su irin yadda Italy ya da su ka fahimce ni yanzu kuma sun komo bayan ƙasar America zuwa gaba yanzu su koma ƙasar bayan China duk wata ƙasa mai karfi a duniya suna bayanta saboda su cimma burinsu ba su da yawa amma suke juya da duniya to kaga wannan ittihadi ne da aka yi al-batil akan ƙarya to bayan wannan in muka ɗauka har yanzu a cikin tarihi za mu ga daga cikin waɗanda sun kai ittihad ita ce ƙasar Amerika an gane ko wadda ake kira Nations Unies su ne jahohi ko al'ummomi abin United States afwan wato federal kamar jihohin da suka state shine kamar a ce jiha an gane ko ko mantika state waɗanda sun ka haɗa kansu to ƙasar America yanzu abin da suke kin ƙaho da shi shi ne cewa ƙasa ce wadda sun haɗa kawunan su duk abin da sun kare su za su yaƙe shi a matsayin ƙasa guda in muka dubi tarihin ƙasar America a gurguje ƙasar Amerika da ƙasa ce wadda ba ta turawa ba ce. An gane ƙasa ce wadda yake ta mutane da ake ce ma cowboy. Cowboy kuma kalima ce ta English wadda ana kiranta cowboy. Cow ita ce saniya ko sanuwa. Boy shine mutum. To mutanen da ke yawan kiwo mutanen Amerika na asali wanda ake kira Indian ba India wacce ta ƙasar India ba a'a waɗannan mutane ne ƙasar Amerika. alif da ɗari tara da tisin da biyu a mil katsan wani mutum da ake kira Christophe Colomb wanda daga kasar mutumin ya zama a kasar Spain lokacin da musulmi suna da karfi kasar Ingila ya zama abin ga suna cewa asalin shi mutumin kasar Spain ne je Ingila ko ko asalin sa na Ingila ne ya rayu a kasar Ingila sai ya kalli geography don wannan lokaci geography ta duniya tana ga hannun musulmai da cikin littattafan musulmai ya tashi da ƙasar Spain ya yi jirgin ruwa ya kewaya har ya kai ga waɗannan mutane da ake kira wannan ƙasar Amerika har ya gina ta. So, da aka gina wannan ƙasa kaga da geography ta ƙasar musulmi aka gano wannan amma yanzu ba son ana sanin wannan saboda abu ne wanda ya kamata suna ganin a ɓoye kan musulmi su gane cewa magabatan su sun yi ilimin da su ne suke ƙira duniya a wannan lokaci. to a takaice sai ta zamanto kamar wuri ne wanda ko baki suna zuwa don shi ne bambancin amurka yanzu kaga kasa ce wadda ta baki ce domin shi bako wato yana da hikima ga zuwa ga wuri ko ya zamanto bako ne matalaka to shi ne zuwa yayi aikin da dan gari ba zai iya yi ba an gane ko ko yazo ya zo da arziki zai yi investisma abin suke ma istisma zai kawo dukiya a kasuwanci duk kasar da ba za ta yi amfani da baki ba za ta ci gaba ina fata an fahimta To a alif da ɗari shida da bakwai a milki sunset turawan ingila suka shiga da wannan ƙasar don saboda su mamaye ta su yi yaƙi kasan saboda ingila da ita take mulkin duniya har suna alfahari da cewa rana ba za ta fito ba ba za ta faɗi ba sai cikin mulkin ingila wai ma'ana da ƙasar ingila da duk inda taka mulki irin su australia da america da ina duk inda rana ta fito cikin mulkin mallaka su ne an gane ko kuma inda za ta faɗuwa cikin mulkin mallaka su ne tun daga kasashen indiya da ina da ina ma'ana suna da ƙarfin mulki a duniya a wannan lokaci aka yi yaƙe-yaƙe da sauran abubuwa aka yi yaƙin basasa a ƙasar amerika har dai suka so su yi revolte su samu incin kansu a alif da ɗari bakwai da saba'in da biyar a mil setsan susan keynes sai suka yi revolte na samun yancin kansu saboda ɗan adam ba zai ci gaba ba yana ƙarƙashin wani shi ne ke juyar da shi aka yi yaƙe-yaƙe a alif da ɗari bakwai da saba'in da shidda a mil sai sun sosai sun kai declare na independence staff wannan abin ya tabbata aka samu haɗin kai a alif da ɗari bakwai da saba'in da bakwai a mil sai sun sosai a gurguje na muke bada abubuwan saboda lokacin mu bai da yawa sai suka samu suka tabbatar da jihohi wanda lokaci jiha guda goma sha uku in ban manta ba su suka haɗa kansu ya zama to drapo na ƙasar america an yi mishi 381 abin da suke cewa 81 wato ma'ana jiha guda goma sha uku ne suka haɗa kansu a wannan lokaci kafin a samu ci gaba ana tafiya ana tafiya ana tafiya akan hakan ga ba a samu ba dai waɗannan United States suka samu tabbata sai a alif da ɗari da sittin an gane abin da san soson an ka samu an ka haɗa jihohi guda hamsin su ne a matsayin ƙasa Amerika jiha hamsin sun ba da ƙasa guda wanda su ne suke yanzu dai Pisons Mondial duk da yake China ta taso a yanzu. to kaga wannan ittihad al-amriki kenan haɗin kai na Amerika duk da haka kuma akwai haɗin kai na continent American wanda ya haɗa ƙasashe hamsin da biyu kamar a ce nahiya ta Amerika wadda ƙasashe ce akwai bambanci tsakanin na ƙasashen Amerika da kuma jihohin Amerika jihohin Amerika ita ce ƙasa wadda Amerika take mulki wa ƙasashe kuma akwai ƙasashen da hamma ma suna gaba da Amerika zaka iske irin su shi ƙasar Cuba ba ita tana cikin ƙasashe amma ba su cikin yanki mutane da dama ba su bambantawa tsakanin jihohi na Amerika da kuma ƙasa ta Amerika. har da mun ka ɗauki New York jiha ce ta Amerika Washington wanda George Washington ɗin daga cikin shugabannin da su suka yaki jiha ce daga cikin jamhuriyar Amerika amma muka ce Canada ƙasa ce cikin yankin Amerika ina fata mace ne Brazil tana daga cikin yanki Argentina an gane ko to irin waɗannan su ko ƙasashe ne suna nasu ittihad da suka yi daban-daban kan cimma waɗansu burace-burace nasu to mu kashe mu aji kasar Amurka mu ɗauko kasashen da kuma suka yi haɗin kai za mu duba daga cikin haɗin kan da akwai a duniya shi akwai haɗin kai da an kai na kasashen wato Rasha Rasha ta yi haɗin kai guda biyu a tarihance a wannan zamani akwai haɗin kai da suka yi na farko wanda an yi shi ne a alif da ɗari tara da biyar a Minnesota Sank zuwa alif da ɗari tara zuwa goma sha bakwai wannan ya shafi kawai su al'ummomin da ke rayuwa cikin ƙasar Rasha ma'ana haɗa kan mutanen ƙasar rasha su ma da ƙasa guda to shi ma wannan bai shahi ƙasashe ba an gane wanda daga baya suka yi na ƙasashe kamar a alif da ɗari tara da ashirin da biyu amin na son wanda amurka ta bi shi a hankali a hankali cikin gyar forward abinda suke cima cold war suka samu suka watsar da shi a alif da ɗari tara da tis'in da ɗaya wanda shi nan su ma yanzu sun yi kokari suna nan shi sa rasha take kokarin sai ta haɗa waɗannan ƙasashen wanda ta abin ga sannan kuma sai ta wargazar da ƙasar Amerika wanda ƙasa goma sha biyar ne suka haɗu cikin wannan haɗin kai suna ganin da makarƙashiya ne aka watsar da su wanda in ka duba abin da ya sa ba a ci nasara ba akwai ƙasashen da da ƙarfi aka sa su cikin wannan aka yi yaƙi yaƙi aka taushe su aka danne su aka hana musu yanzu misali irin su Afghanistan waɗanda musulmi ne aka yi ta karkashe malamai saboda kuma aka yi ta ƙona littafan addini saboda mutane su mance da addini su aka yaƙi yaren larabci aka ce a bar amfani da shi saboda yana tuna ma mutane da addinin musulunci wanda waɗannan abubuwan a talib ne har yanzu suna ta maimaituwa daga lokaci zuwa wani lokaci bayan mun aje wannan daga cikin haɗin kai da aka yi akwai al-ittihad al-urubbi in mun ci al-ittihad al-urubbi shine haɗin kai na ƙasashen turawa da suka yi wanda ƙasa 28 suke cikin shi yanzu wanda turkiya shine take son ta shiga har yanzu sun hana ta dalili kuma saboda suna ganin su musulmi ne in an sa su adadin musulmi zai karu cikin union european ya kamata a bar su can gefe ka adadin musulmi ya karu ina fata an fahimce ni wannan istihadikin na kasashen turai ba a gina shi ne ba akan kasashe su akan siyasa iri ɗaya cikin komai amma dai karfin shi na kasuwanci ne da fice da shige kamar da suke faɗa suna son ya zama to fice da shige a cikin kasashen su zai zama to iri daya wanda a alif da ɗari tara da hamsin suka kirkiro shi a minna sosin kan sannan kuma sun yi na haɗa kan waɗansu kasashe musamman na tsakiyar turai wanda zai zama to kamar na yaƙi ne da alaƙa da bada tsaro a min nafsan karanef alif da ɗari tara da arba'in da tara wanda suke kira nato wannan ƙungiyar suke ce mata halufu nato so bayan wannan in muka duba akwai shi kuma haɗin kai da an kai na ƙasashen larabawa abin da suke ce ma jami'atu dole arabiyya jami'a ko mahaɗa wadda ta haɗa ba jami'a wadda ta karatu ba jami'a shine abin da ya haɗa shi sa ake kiran masallaci jami'a saboda ya haɗa mutane to daga nan jami'a kamar da suke university ba wannan university ba tunda university kamar kalma biyu ne an kaɗa univers shine mutanen duniya city kuma gari kenan university garin mutanen duniya inda za su haɗu su yi karatu wannan jami'atul dole arabiyya an yi ta a alif da ɗari tara da arba'in da biyar bayan ƙare yakin duniya na biyu tunda an ƙare yakin duniya na farko da aka yi ya fara ne alif da ɗari tara da sha hudu a mil nafsan katorus ya ƙare a mil nafsan dijuit amma kuma ba a samu tattauna a diplomasiyanci ba a ƙare shi a ƙarshe sai a alif da ɗari tara da ashirin da uku a mil nafsan ventura wanda kuma sun an ƙirƙiro ƙungiya bayan ƙare yakin duniya na biyu daga mil nafsan dijuit zuwa 1920 wanda suka kira asbatul umam société des nations wadda turai ne ta samu asali aka yi kokarin a haɓaka ta amma a ƙarshe ta ƙara wargajewa har yakin duniya na biyu ya taso a 1939 wanda almanyi ta jagorance shi wanda a 1945 ya ƙare bayan amurka ta jefa makamin nukiliya a nagasaki To, wannan haɗin kai da larabawa ne, wanda ba zai ci nasara ba malamai sun yi bayani kan shi sai an koma ba addinin musulunci za a ci nasara. Wannan arabiya in muka ɗauke su sun yi shi ne don saboda larabci kawai, to babu zancen cin nasara. Domin mi, domin larabci yare ne. Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi ya yi littafi na qadul qawmiyya al-arabiyya kamar abin da ke nuna haɗa kan larabawa abu ne wanda ba zai sa a ci nasara ba. dalili kuma wannan shi yasa musulmi a mayar da su gefe duk mutumin da kaga musulmi sun fi larabawa yawa in muka ɗauki yanzu kamar ƙasar indiya musulmi da ke ciki sun kai mutum miliyan ɗari uku musulmi to da za a haɗa kasashen laraba gaba ɗaya ba su kai mutum miliyan ɗari uku ba nasu to kaga musulmin duniya miliyar ne da miliyan ɗari takwas larabawa nawa ne ina fata an fahimce ni to kaga Sheikh Ibn Uthaymeen ma rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa ya kawo wannan cewa matuka ana son a ci galaba akan kasiri musamman kasar Isra'ila da Turawa sai an aji zancen larabci an koma zancen musulunci don mi don da musulunci ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su wannan iko nasara tana tare Allah ya allaka ta ibi Sheikh Bin Baz da imani ba wai ya allaka ta bane da larabci wanda nassoshi ne na abin nan suna nuna na musulunci suna nuna cewa wannan daula ta huda za ta kafu amma kuma za ta rugushe an gane an tambayi Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti wata rana ina ganin a Sudan ne shin yana yi wa daula ta Yahuda akwai ta anasanci ko ko dai kawai haka dai ne nasi bai bayani wani bai ce anasoshi sun yi bayani domin muka duba akwai hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud kiyama ba za ta tsayu ba sai musulmi sun yaƙi Yahudawa fa yaqtuluhum al-muslimun musulmi za su kace za su karkashe yahudawa hatta yahtabi al-yahudiyyu wara al-hajar aw shajar sai ya kai bai yahudi ya boye bayan dutsi ko kuma abin da bayan icce an gane yana neman mafaka fa yaqulu al-hajar aw shajar sai dutsi ya ce koko abin nan icce bishiya za ta ce ta'al ya muslim ta'al ya abdullah ka zo ya muslim ya kai musulmi kaga bai ce ya arabiyyu ba ya Abdullahi ya kai bawan Allah wanda yake musulmi domin akwai al'ubudiyyar khassa akai al'ubudiyya amma ubudiyya amma ta kowa da kowa kowa bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda amma akwai al'ubudiyya khassa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ard hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama to wadanda masu imani ake nufi anan domin sun yarda su bi Allah su yi ma Allah biyayya ba wai sai sun ga azaba ba ko sun ga musiba wannan ya nuna cewa kenan wannan daula za ta haɗu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa al-gharqat sai wani ice da ake ce ma gharqat fa innahu min shajar al-yahud yana daga cikin wato ice itacen yahudawa wannan kuma wanda ba zai hana dai a yaƙe su kuma a ce nasara akan su inda an tayi da sunan musulunci to kaga wannan yana nuna cewa daular yahudawa za ta kafu a cikin tarihi kuma karshen sa zai zo lokacin da musulmi suka samu haɗin kai a matsayin su na musulmi ba a matsayin su na larabawa ba to bayan wannan daga cikin haɗin kan da aka yi akwai al-ittihad al-ifriqi al-ittihad al-ifriqi shine union african union african shine haɗa kai na ƙasashen africa an ce africa akwai bakakin mutane akwai larabawa akwai sauransu dai cikin ƙasar africa wannan ittihadul ifriqi an fara tunanin shi akwai na ƙarya da aka yi wanda da america da kuma ƙasar abin nan Birtaniya sun je a ƙasar Africa du Sud sun yi ittihadul ifriqi nasu a 1910 saboda sun zo sun mamaye kasashen mutane suka ga zaman ba zai yi musu ba ba za su ji daɗi ba irin da suka so sai suka ce haɗin kai kaga dama wurin da akwai arziki da wurin shakatawa da kaza bakin teku da kaza da kaza suka zo nan suka zauna suka ce ittihad wanda bai yi nasara ba a ƙarshe dai a alif da amin na son alif da ɗari tara da sittin da uku lokacin da aka hindu union african na farko a addis abeba ƙasa habasha su da ba a taɓa mulkin mallaka ba an gane ko ƙasar ethiopia wani bai san habasha ba ko ethiopia lokacin da an kai wannan ittihadul ifriqi na farko wannan ittihadin bai ci nasara ba domin domin abubuwa har yanzu kuma ba a ci nasara ba dalilin da yasa ba a ci nasara ba saboda muna cikin rauni lokacin da turawa za su bari kasashen da suka yi mulkin mallaka sun aza su akan wani tsari wanda ba yadda za a yi a ci nasara bisa ga sai ko da yaushe su ne za su ba da izinin abin da zai faruwa sai suka rarraba kasashe akan rikici na addini dama ko da suka zo sun iske akwai sabani tsakankanin mutane suna yaƙi yaƙi tsakankanin sun da sarki na kai mu sarki hari kaza kaza kaza kaza to sai suka yi yadda ba za a samu zaman lafiya ba sai suka ɗauki manya-manyan wurare suka rarraba su akan kabilu duk kabila mai girma sai suka yayyanka ta yanzu misali in ka dibi sahara kabilolin da ke rayuwa cikin ta a rarraba su saura suna cikin Nijar saura suna cikin Mali saura suna cikin Algeria saura suna cikin ina saura suna cikin ina in muka dubi kamar Kurdawa an rarraba su saura suna cikin Siri saura suna cikin Iraki saura suna cikin Turkiya saura suna cikin Iran saboda su ba ba za su samu min ba za su samu haduwa ba kaga an rarraba su in muka dubi yankin Nijar da arewacin Najeriya su suka fi cancanta akan musulunci suka rarraba su sai suka ɗauki yankin kudu suka hada marmakon can yankin Lagos da yankin arna inda yake can wajen kwatanu shi ya kamata a hada sai suka kiya saboda nan suna ganin rikicin addini zai ci gaba da faduwa kuma dole gare su za a dawo aka ci gaba dai da tafiya har Muammar al-Qaddafi Gaddafi yayi kokari a samu ko ana samun Union African wanda tara ga watan tara a 1999 abin suke ce ma 1999 aka kike wannan al-ittihad al-ifriqi wanda kuma karshe ya kare da kashe shi saboda irin yadda yake son a yi wannan Union African din a 2002 sun so su samu an yi mishi tsari Addis Abeba a gani ko za a iya sabunta shi amma dai har yanzu nasarorin ba su ci ba sannan kuma a 2018 an ƙara sabunta shi har yanzu dai a Addis Abeba ittihadi na hada in kasashen Afirka wannan shi ma ba zai ci nasara ba dalilai akwai abubuwa da dama amma a gurguje in muka kalli shi margayi Gaddafi kanal Gaddafi yayi kokari amma sai suka gano ya bi hanyar da za a samu wannan sai suka kashe shi dalilan kuma malaman tarihi da siyasa suna bada abubuwa guda hudu na farko saboda shi Gaddafi ya ce za a yi kuɗi na ƙasar Afirka guda kaga da an yi wannan kenan kuɗaɗen da musamman waɗansu abin nan yan mulkin mallaka suka cilasta muna kenan yanzu zamu zama mun wadatu da su don da kuɗin mu ne suke rayuwa suna rage mu kuɗin mu daraja suna ƙara mana su kaga kenan har yanzu suke tafiyar da mu abu sai ce ai kuɗi na Afirka kaga in an ɗauko wannan hanya an ɗauko hanyar da za a samu na biyu yace za a buɗe iyakoki yadda su can turai mutum na iya shiga ya shiga ya fita ba tare da visa ba nan ma za a yi wannan Afirka kaga wannan za a samu sauki na uku yace zai yi hanyoyi ko wace capital wadda babu hanya tsakaninta da wata koko hanya ta lalace zai yi hanyar abin nan an ɗauko wannan hanya da kilomitar bakwai daga Tripoli zuwa Yamai aka tada wannan yaki aka hallaka shi to daga cikin abubuwan da yace zai zai sai satellite wadda duk Afirka in zaka yi waya dala biyar ne zaka biya kaga wannan mun samu yancin kanmu ta hanyar abin nan make suna sadarwa to sannan kuma yace zai yi banki na ba da bashi na Afirka irin da akwai bankin duniya FME in aka yi wannan yake cewa za a iya ba ƙasa bashi na shekara hamsin kuma bayan shekara hamsin in za ta biya babu kuɗin ruwa balle abin ya karu yana daga cikin abin da ke ƙara mayar da mu baya saboda an tura muna bashi wanda babu gaira babu samar ka karai ka karta ka ɗauko bashi kuma ka mayar da shi wajen su saboda ba a yi aiki da shi ba ka fahimce ni sannan kuma kai limarran iska ne aka baka domin kuɗin suna can wajen su yau in kai musu abin da ba su so su ci kuɗin sun ma hana musu kaga kenan bashin ya zama to na iska ka da zama bawa an karɓi kuɗin ba a yi aiki da su ba kuma limarran da kuɗin suna can wajen su kuma za su rike su kaga abin ya zan shirme da hayaniya lissafi ya karu da an samu mutum nagari sai a yi kokari ba hanyoyin da za a karya shi kaga lokacin da sun gane Buhari ba zai yarda da a ɗauki kuɗin Najeriya ba yanzu kaga zamanin Jonathan gangan mai tana haddala ɗari da wani abu amma saboda sun san kuɗin na banza ne na iska ne tun da a can ne ake aje su kenan nasu ne amma yanzu da ake ma yan ƙasa aiki kaga mai yayo ƙasa saboda yanzu an samu wasu aiki dubara ne ke gare su ina fatan ka fahimta ko nawa ta kai in dai kuɗin na can a jirgin su to kai ni gare ka kaga cikin hayaniya kake wanda dole yana daga cikin abubuwan da ma'ilimta sai sun tashi tsaye da abin nan ittihad al-afriki dai mallan a takaice kaji tarihinsa daga cikin haɗin kan da aka yi sai haɗin kai na bayan yaƙi duniya na farko mun faɗi an yi waccan ƙungiya CDN bata ci nasara ba akwai kuma Nations Unies da aka yi majalisar ɗinkin duniya wadda aka yi a 1945 bayan yaƙin ƙara yaƙin duniya na biyu wadda lokacin da aka ƙirƙiro ta saboda ta zama to ita za ta kula da rikici a duniya da kuma sasanta mutane domin yaƙi dai a ƙarshe dai ba a ƙariya dole sai an koma teburin shawara ko ba gane ba duk yadda an kai rikici eh barakar duniya duk ta barke duniya saboda dokokin da an ka Allah na shirme ne duwa da fito ka gane ni waɗanda kasashe guda biyar suna da izinin suna ɗan su a duniya to kaga ba yadda za a yi kuma a samu zaman lafiya suke sayar da makamai suke tsara ma duniya da tafiya suke tsara kuɗin duniya suke aza shugaban da suke so suke aje wanda suke so wanda ya kiya kuma ya ci gaba da zama da adawa cikin tashin hankali kuma dole haka za a yi wanda yake son al'ummar sa sai dai ya bada ransa ya bada komai da yake mallaka saboda ya samu cin nasara amma da yadda an kai yaki dole sai an dawo an zama na teburin shawara sannan ake samun zaman lafiya wannan kuma gashi nan muna gani a tarihanci in ban manta ba a cikin yaren zabarmanci akwai wani proverb da ake cewa da bon mante ba ni city matukar ba a yi tashin hankali ba to ba za a samu zaman lafiya ba saboda shi mai son tashin hankali nan sai ya gane cewa ba wai ana kyale shi bane saboda ya ce na kama ya fi karfin mutane ko ko mutane in ka zalunce sun kaga abu ba zai yiwa ba ba za su yi suna kallon ka haka nan ba sai dai ai duk abin da za a yi in ma ana so kuma wannan lokaci yana zuwa ko yau ko gobe ko jibi ko gata domin duniya tana ta canzawa ne yadda duk kai kalfilan ta sai ta fito nan ta saba maka bayan ka tunanin shekara hamsin ga abin da zai faru sai ka ce wasu dan su kalubale waɗanda baka sa su cikin lissafi ba sun zo sun same ka to daga cikin haɗe-haɗen da aka yi akwai rabitatul alamul islami rabita ta haɗa kan musulmin duniya wanda a ƙasar makka ta saudiya can ne abin ganata yake wanda a alif da ɗari tara da sittin da biyu aka kirkiro ta saboda haɗa kan musulmai an gane kuma tana da majalisa ta malamai na duniya waɗanda suke zuwa saboda tattaunawa kan matsalolin da suka shafi musulmi a duniya bayan ta akwai OCE da an kai wanda ita ma munazzamatu ta'awun islami ta wato taimakon juna tsakankanin kasashen musulmai wanda ita ba ta da alaka da gwamnatoci da siyasa siyasa ko kuma ba ce ba ta da alaka da su kai tsaye ko ba gaskiya ba tunda ba ta abu da alaka da gwamnati an kirkira ta ne a alif da ɗari tara da sittin da tara a mil nafsan sosantinan to wannan shine dai a takaice takaitawa a gurguje kuma irin kan irin haɗe-haɗen da mutane suka yi ta yi ba a rasa haɗe-haɗe kuma kowace ƙasa da sandika da 'yan kare haƙƙin ɗan adam da ƙasashe ana iya yin haɗe-haɗe za a iya yin haɗi mutanen da aƙida ta haɗa su guda ko ta kasuwanci ko ko abin da ya shafi al'amarin tsaro duk dai abin da za a yi za ka iske akwai burin da aka sanya ma gaba wanda ake son a cimma amma a ƙarshe sai ka iske tana yiwa ba za a ci nasara ba to me dalilan da suka sawo ba za a ci nasara ba ni yake kawo wa cikas a cikin waɗannan al'amura to su ne muke gani saboda yanzu kamar misali in muka ɗauki union african bai yiwa baka da yancin kanka ka samu haɗin kai da wani don shugaban kasar gine conakry ya yi wata magana lokacin shugaban kasar cote d'ivoire yana nan alasan watara wannan alfa kwalli ce yake cewa bai yiwa musamman union african saboda domin waɗanda ke zuba kuɗin tafiyar da wannan union african turawa ne kenan suna da sirrin komi kuma sun san karfinsa sun san rashin karfinsa kenan ya za a yi su bari mu mu samu yancin kanmu ko kuma ya haɗin kai wannan duk shirme ne sai da mashi Allah subhanahu wataala ya ce mai to dai wata na jin kace ina ruwa na ko duniya tana kallo na abinda na faɗa na yi imani da shi ba matsoraci nake ba ina fata an fahimce ni jikokin jikokin su sai ku ture na sun sa abinda ake ce ma yanci ina fata an fahimce ni sabanin waɗansu da suke muku muku suna labe labe duk taron da aka yi na shan shayi na kamar yadda Gaddafi ya kwaɗa ma Laraba ce duk wannan taro da kuke yi taron shan shayi ne domin mi domin cikin ku babu wanda ya zo saboda al'ummarsa wani ya zo ya kare faransa wani ya zo ya kare amurka wani ya zo ya kare kaza wani ya kare kaza wanda shi ne abin ya kawo rikici yace kuma abin da yace saddam yace wani ba ku yi magana ba yace wata rana hanni nan mai magana ban tsere ma wannan abin ba kuma haka ya tabbata don ana yawan kawo shi inda yake cewa hanni ban tsere ma wannan abin ba ka kuma gashi wannan abin ya ce masa bai yiwa a samu haɗin kai na gaskiya sai an samu imani domin in an kai haɗin kai saboda cimma wani buri na tsaro ko na wani abin nan kasuwanci shi kadai ba za a ci nasara ba wanda yau ingila tana daga cikin waɗanda suka yi wannan union european yau gashi za ta fita dalilin da za ta fita kuma saboda suna ganin abin ya taushe su ya mallake su kuma dama ingila ba tare da kasashen turai take ba da ita ce uwa yanzu kuma ita ce uwa ba abu na biyu ita ta fi kallon australia da america su ne yan uwanta domin english ya haɗa su amma waɗancan faransai da almani da wane ne wannan ai ba yan uwansu bane na hakika kaga akwai tasirin yare har yanzu tare da su ina fata an fahimce ni shi kuma union africa saboda rauri ba za a iya ba saboda kuma har yanzu yan afirka ba su waye ba irin yadda ya kamata ba su da arzikin su ba su mallake shi ba ba nasu bane sannan kuma afirka babu wanda zai iya bada kanshi saboda wani kowa ta kai ta yake yi kaga wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba wanda lokacin da tura suka so su kashe kaddafi ina union africa yake waye magana duk al'amarin ya zama to gashi nan babu wani abu saboda abin nan sannan irin su america da nasu dole al'amarin su zai wace saboda ba akan imani aka gina shi ba Allah ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa sahabbai suka zamna wuri guda ba tare da mi ba ba tare da matsala ba dalili na farko Allah ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim wato Allah ne ya hada zukatansu ba wai kawai a dauko takardu ba ko shirme ko a kawo kular na mutane daban-daban a'a law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka ce da duk abin da ke bayan kasa ba dukiya ta ake ganta da mutane ba ma allafta baina qulubihim baka isa ka hada zukatansu ba domin zukata suna bukatar imani wannan imani in dai na gaske na shi ne sawa ha'a aljanna yana nan al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqina in akwai imani ba za a samu jaye da za ta ruguzar da mutane ba sabani ana yin shi amma kuma za a mutunta juna Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ati'u Allah wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin kaga wa la tanaza'u kada ku yi jayayya fa tafshalu sai ku ragwanci wa tazhaba rihukum karhin ku ya tafi shine arrihu nan an gane wasbiru ku yi hakuri inna allaha ma'as sabirin Allah subhanahu wa ta'ala tare masu hakuri to wannan ik bambancin da yahuda suka kawo a madina su tada rikicin jahiliya na yaki shine har yanzu ake kawo muna wani bai alaka da wani kakanka ya kashe wani wani ya yi ma wani kaza kaga sai ka manta da babban burin da an gaba gare ka ka koma cikin shirme kuma dole musulmi su haɗa kansu akan tsari da musulunci indo african ba wai ba zai yiwuwa bane amma ya zamanto kowa a kusanta masa haƙƙinsa an gane ko amma musulmi ya zamanto ya san dan uwansa musulmi zai ba shi hakkin shi kafiri kuma wanda ba kafiri ba ka zamna da shi ka ba shi hakkokin shi irin waɗanda ba su saba musulunci ba wannan magana da an yi haka me ke so cewa union ya kare amma ba a samun union mai kyau sai an gina shi akan musulunci mahmudu gunai a cikin kasidar sau da alamiya ce ta shahara a duniya ɗaya daga cikin udaba'u na ƙasar misra ya yi karatu a wata wani jami'a ko wani gidan ilimi da ake cira darul ulum yake cewa dalilin cin nasarar musulmi na farko yake cewa man wahada al-araba hatta sara watirahum idza ra'a walad al-mawturi akhahu wa kayfa kanu yadan fil harbi wahidatan man khadaha باع دنياه بأخراه وكيف ساس رؤاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه سن المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه يا من رأى أمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه dole musulunci nan sai an same shi na gaskiya yake cewa man wahada al-arab wani na hada kan laraba bayan sun kasance kabilu daban-daban ko ce kabila tana cin gashin kanta ma kabilolin ma kowanne yana cin gashin kanshi a cikin sahara hatta fara watirahum har ya kasance watirahum wanda a dauke da bakin ciki shine watir daga alwatar ne kyama an gane ko idza ra'a walad al-mawturi in ya ga dan wanda yake kyama maimakon ya kike maimakon ya kashe sa akahu sai ya kulla yan uwan ta da shi saboda me saboda addinin musulunci wa kaifa kanu yadan fil harbi wahidatan yaya sun ka kasance hannu guda wajen yaki ma'ana kenan babu sabani man wa kaifa kanu yadan fil harbi wahidatan man khadaha duk wanda ya kutsa ma wannan yakin ya shiga ya tsumbula ciki an gane ko ya duna ba a duniyahu bi ukhrahu ya sayar da duniyarsa da lahirarsa ma'ana ba ruwansa da duniya ya karbi lahira ya bar duniya shine ba a duniyahu bi ukhrahu wa kaifa sasaru atul ibni mamlakatan ya za a yi a ce waɗanda an san su da duniya ba su da daula ba su da ƙarfi masu kiwon raƙumma suka jagoranci mamlakatan mamlaka an gane wato wato masarauta ma sasaha qaisarun min qablu aw shahu wadda qaisar da sha sha na ƙasar farisa qaisar na ƙasar kisra bu su taɓa mulki irin wannan daula ba farisa da rum su ne abin da suke nufi an gane ko har yake cewa cikin abiyatikin na nuna karfin yawan mulkin mulkun ka mulki bani tamihi ma gharabat alaihi shamsun wala barqun takhaffahu mulki ne wanda da ya mamaye duniya rana bata ketara wannan mulkin ba ko wata walkiya kenan babu inda za a yi walkiya ko abin da rana sai an ga mulkin su kamar yadda suka faɗa